الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاء أكو ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya zo takwas ga watan shida dubu biyu da sha bakwai. Muna nan a cikin suratul Baqara za mu tashi aya ta أربعين دتكوس آية أربعين دتكوس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى yace wattaku yauman ku kiyayi wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta tsina nama wata rai da komai ba, wala yi ƙubalu min ha shafa'atun, ko ba za a karɓi ceto da alfarma min ha daga gare ta ba, wala yi ukhazu min ha adalun, ko ba za a karɓi fansa ba, wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala, a aya ta talatin da bakwai ya gaya mana daraja da girma da ya ba wa banu Isra'ila, sannan da kuma irin darajoji da ya ba su da ya ce wa'anni faddaltukum alal alamin na fifita ku a kan talikan zamaninku ko kuma a kan irin jinsinku. daga ciki Allah ya ce wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-alamin haqiqa na ba wa banu isra'ila littafi da annabta da hikima kuma na azurta su daga dukkan dadada kuma na fifita su akan talikai وقال موسى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين yace ya ku banu Isra'ila in ji annabi Musa ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya muku lokacin da ya fidda annabawa da yawa daga cikinku sannan kuma ya sanya sarakuna da masu mulki daga cikinku sannan ya ba ku abin da bai ba wa wani mutum ba a wato talikai wani guri ya ce wa laƙadiktar nahum ala ilmin alal alamin to babbar takamar waɗannan mutane bayan wannan daraja da Allah ya ba su ta fidda annabawa sama da goma sha takwas daga cikinsu dukkan annabawan da suka biyo bayan annabi Ibrahim daga cikin zuriyarsa suke kuma jikansa shine Isra'ila don haka ya zama banu Isra'ila suna takama da annabi Ibrahim musulmi suna takama da annabi Ibrahim nasara ma suna takama da annabi Ibrahim a musulunci ana girmama annabi Ibrahim Yahudawa suna girmama annabi Ibrahim, Nasara ma haka, saboda girman da annabi Ibrahim yake da shi ma Allah ya ce, Millata abikum Ibrahim, wannan addinin ma na babanku ne Ibrahim, fattabi millata Ibrahim hanifa, ka bi milla addini irin na annabi Ibrahim, kuma ya ce, Inna Ibrahima kana ummatan, ƙanitan, lillahi hanifa, walam yaku min al-mushrikin. شاكرا لأنعمي اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين wannan darajoji guda tara da Allah ya lissafa su duk gaba ɗayansu a kan mutum ɗaya shi ne annabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan shi kaɗai gayya, baban annabawa, dama kalman Ibrahim yana nufin baban al'umma ko yana nufin uba mai tausayi haka suka fassara sunan suraka kaga ummatan shi kadai gayya ne qanitan mai bauta lillahi ga Allah hanifan mai bin hanyar tauhidi baya shirka baya bid'a walam yaku min almushrikin sanan shakiran li an'umi mai godiya ga ni'imar da aka yi masa ijtabahu Allah ya zabe shi wahadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici sannan yace me wa atainahu fid dunya hasana mun bashi kyakkyawa a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina Allah ya faɗi addinai hudu wanda duk suna dangana kansu ga Ibrahim da Yahudanci da Nasaranci da Maguzanci da Musulunci sai Allah ya kore wa Ibrahim uku ya tabbatar masa da ɗaya ma kana Ibrahimu Yahudiyan da aka Yahudawa kwalelanku wala Nasaraniyan kuma kwalelanku walakin kana hanifan musliman namu ne wa ma kana minal mushrikina kuma maguzawa kwalelanku da haka Allah ya kasa abun hudu ya ɗau ɗaya ce Ibrahim yana kan tafarkin tauhidi da musulunci duk wanda ya bi tauhidi da musulunci shi ya bi addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to bayan takama da jini da takama da dangi da takaman ni dan wane ne jikan wane tattaba kunnan wane ne to sai Allah ya faɗa a lahira abu hudu baya amfani in baka zo da tauhidi ba shi sa wannan aya ta biyo bayan wannan daraja da aka ce an ba su domin a gargaɗi kunnan duk wani mai takama da shi ɗan wane ne ko jikan wane ne ko ta taɓa kunnan wane ne amma ba tauhidi ba musulunci ba sunna ba bin Allah ba ƙauna annabi ba girmama annabi ba biyayya ga annabi amma kuma yana takama shi ɗan wane ne wannan ba zai amfane shi ba man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa ya yi bayar da shi wato nasabarsa ba za ta yi gaba da shi ba da haka sai Allah ya faɗi abu hudu waɗanda kowa yake so ya samu ko ake samun mafita a cikinsu sai Allah ya ce to duk babu su ga wanda bai zo da tauhidi ba ya ce wattaku yauman ku kiyayi kanku da wata rana wace rana ce wannan ya ce yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'a kun ji ɗaya ranar da wata rai ba za ta tsina nama wata rai wani abu ba to me rage in wani ba zai tsina na wani wani abu ba sai na biyu wala yuqbalu minha shafa'atun ko ba za a karba alfarma ba kun ji biyu wala yu'khadhu minha adalun ko ba za a karbi fansa ba na hudu wala hum yunsarun ko ba za a taimake su ba to idan wani bai tsina nama komai ba wani bai maka alfarma ba kuma ka kawo fansa ba a karɓa ba ko ba a taimake ka ba to ina za ka sa kanka kaga mai rage maka shine tauhidi da bin Allah da manzansa saboda haka waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwan da Allah yake korewa domin ya nuna mana tsadan musulunci da kuma mahimmancin riko da shi idan baka bi Allah ba baka yi abin da Allah yake so ba to babu wata takama da ta rage ma da haka Allah subhanahu wataala sai ya gaya mana abin da wannan rana ta kunsa kafin mu fassara ɗaya bayan ɗaya waɗannan abubuwa guda hudu mu ji hatsarin da muke ciki in ba mu bi Allah da manzansa ba da Allah ya ce wattaqu yawman sai malamai suka kaddara suka ce akwai idmar ai ittaqu azaba yawmin akwai mudafun ilaihi mahzuf ku kiyayi kanku da azabar wata rana ko ku kiyayi kanku da musifar wata rana wannan rana kuwa ita ce ranar alkiyama kuma da Allah ya bata irin waɗannan siffofi yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi kanku da wata rana da za a mai da ku a cikinta zuwa ga Allah sannan Allah ya ce ya kira ta da yawmul akhir ranar ƙarshe saboda komai ya zo ƙarshe ya kira ta yawmul qiyama saboda kowa zai tashi ya kira ta yawmul la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a ranar da ba ciniki babu abokantaka babu kuma alfarma sai da izinin Allah kuma yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta gabatar na alkhairi gashi nan take a gabanta kuma yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su fari kal su fari tas su fari fas su fari as wasu kuma su baki kirin su baki wilit su baki sidik su baki dulum haka wasu fuskoki za su Allah ya tsare mu yawmul la raiba fihi Allah ya ce wannan rana babu magana shakka ko kokwanto a cikinta kuma yace zalika yawmun majmu'un lahun nas ranar da za a tattaro kan mutane wa zalika yawmun mashhud rana ce da kowa sai ya zo kowa sai an ganshi a gurin kaka ce ba gaice ka ba zalika yawmun mashhud azza Allah ya ce wannan rana ce a bahalarta wa anzurhum yawmal hasarati iz qudiya al-amru Allah ce ka musu gargadi rana asara idan ta faru ta kare laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi fa hadha yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun Allah ya ce ka ce musu kun zauna a rubuce a littafin Allah na kaddara ku zuwa ranar tashi yau shine ranar tashi haza ma tu aduna li yawmil hisab wannan shine abin da ake muku alkawari a ranar bincike na kwakwaf wa yawmu taqumu sa'atu yawma izin yatafarraqun Allah ce ranar da alkiyama take tashi a ranar suke rarrabuwa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun ranar da Allah zai tattara ku wato a wannan rana ta tattaruwa ita ce ranar kamunga wanda mutum zai tafka asara in bai Allah bai ji kansa ba yawma tubula sara'ir ranar tonan asiri ranar bankada yawma takunu sama'u kalmuhul yawma tarjifu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kasiban mahila yawma yakhrujuna min al-ajdas sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun yawma yunfakhu fi suri yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a yawma tarjifu ar-rajifa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوما كان شره مستطيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Suraka wannan su ne siffofi na wannan rana da Allah ya ce, Wattaku yauman, ku yi ta kanku, ku kiyayi kanku, ku tsara kanku, ku bi Allah, ku bi manzansa, ku yi gaskiya, ku yi amana, ku cika alkawari, ku yi kyakkyawan rayuwa, kyautata bayan Allah ku zauna lafiya saboda wannan rana da za ta zo. To sai Allah ya fara faɗar sifarta domin an kawo shi na kira, jumlar da za ta zo bayan na kira sifa ce. Wata ku yauman wace irin rana ce sai ce la yajzi nafsun la tajzi nafsun an nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta tsina nama wata rai komai ba an ce abinda ake nufi anan an nafsul kafira wanda ya zo da rai kafira wacce ba ta yi imani da Allah ba saboda wasu ayoyi sun taimaka wajen fassara ma'anan nafsun anan Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye Allah mahalicinku wakhshaw yawman la yajzi walidin am walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ya ce ku kiyayi kanku wata rana da da uba ba zai tsina nama ɗansa komai ba da ma ba zai iya tsina nama babansa komai ba inna wa'adallahi haqq alƙawarin nan na Allah gaskiya ne fala tagurrannakum alhayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algharur yawaddu almujrimu mujrimi zai fata zai so zai marmari zai sha'awa law yabtadi min azabi yawmi izin bi banihi ina ma duk za a tattara ƴaƴansa su zama fansa shi ya wuce aljanna a babbaka ƴaƴansa gaba ɗaya a cikin wuta wanda ya zo wa Allah mujrimi zai fata ko ƴaƴansa duk duniyar nan ne su su tafi wuta shi ya wuce aljanna saboda ba shi da bukatarsa a lokacin sai na biyu Allah ya ce ne wa sahibatihi ka gama taka da kake cewa mai sweetest mai waye mai ashe bala'i ya bala'i aka ce kawo ta a sa ta a wuta kai ka wuce aljanna mutum zai ce to kuma da bismillah ki tafi baya bukatar ta ya so ya tsira wa akhihi haɗan uwanka shaƙiƙi ko li abdi ko li ummi wanda ɗan uwan nan naka to shi ma za ka yi fata a baran baran shi ya tafi wuta in mutum mujrimi ne fa shi ya wuce aljanna wa fasilatihi allati har kabilarka kai ba fulatani ne zaka so duk fulani kai ba wuce zaka so duk hausawa duk kabila da kake aka ce a zuba duk yan kabila a wuta kai ka wuce aljanna zaka ce eh kalla inna halaza wa man fil ardi jami'an inda za a ce ma a bada duniyan nan ga baki daya kai ka wuce su duk su tafi wuta a babbaka su da mutum ya yadda zai fatan haka Allah ya ce kalla إنها لغة نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلين سكدين لا سئرا سنة الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ونري بزي أوكي ليف ونري با wa in tada'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba idan ma aka kira wani ya zo ya taimaka maka komai kusancin ku da shi ya dauke maka laifin ka wallahi ba zai dauka ba ba wanda zai dauka wani laifin sa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa akwai abin da ya sha masa gaba haka ba wanda zai taimaka wa kowa ba wanda zai shige kowa gaba kun ga ashe kenan da Allah ya ce la tajzi nafsun an nafsin shay'a ana nufin duk wanda bai zo da tauhidi ba bai zo da musulunci ba bai zo da imani ba to shi kan kansa ba zai amfani kansa ba balle ya amfanar da wani saboda haka in ba musulunci ba tauhidi ba sunna to mutum yayi asara to sai Allah ya shiga bangare na biyu na siffar wannan rana wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karɓi ceto ba bari mu tsallaka aya ta gaba dan zamu bayani akan ceton waye ba za a karɓi cetonsa ba saboda ko ne wani ka taɓa tattaunawa da shi irin waɗanda ba su yi imani za a yi ceto ranar alkiyama ba sai ya kafa hujja da wannan aya sai ya ce ai Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karɓi ceto ba da haka kenan yana so ya amfani da wannan aya ya kore ceto zaka sai mu bayani akan wala yu'khadhu minha adalun menene adalu ka kawo abu daidai da kai a karba kai ka wuce idilu adalu abin da ya daidai da kai a kima ko da ba mutum bane idilu abin da ya daidai da kai a kwatanci shine bambanci tsakanin adalu da idilu idilu wanda kuka yi daidai da shi a dan adamtaka idulu adalu kuma wani abin da zai daidai da ka kimarka kuma yanzu an kashe mutum a ce a bada raƙumi ɗari kaga an sa raƙumi ɗari saniya ɗari biyu rago dubu biyu dinare dubu dirhami dubu goma sha biyu miliyan arba'in da takwas kuɗin najeriya idan ka kashe mutum bisa kuskure ka je ka kawo miliyan arba'in da takwas wannan kaga an sa shi ya zamo a hajjulu daidai da tsimar abin da za a bayan an yi kisa bisa kuskure sai Allah ya ce wa in ta'dil kullu adalin la yu'khaz minha idan mutum ba musulmi bane inda zai kawo dukkan abin da yake na kima ba za a karba daga gare shi ba da haka ba magana kima ba magana mutum ya wuce shi yasa Allah ya ce waɗanda suka kafirta innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an waɗanda suka mutu kafirai da za a ce duk abin da ke duniyan nan gabaki ɗaya nasu ne wa mislahu ma'ahu kuma kwatankwacin ma a sake ninka abin duniyar tare da shi liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati don su fanshi kansu daga azabar ranar alkiyama sai jami ma tuqbila minhu Allah ya ce ba zan karba ba kun gane wannan ayar kuwa da za a ce wanda ya mutu ba musulmi ba Allah ya tambaye shi ya ce duniyan nan gaba ɗaya in taka ce za ka bayar in fanshe ka zai ce ƙwarai Allah sai ce to ai na nemi abin da bai kai haka ba ka yi imani da ni ka imani da manzannina ka yi ibada kai abin da na nema kenan ka ƙi kaga na nemi abin da bai kai haka ba daga gare ka ka ƙi yau kuma gashi da duniyar taka ce da abin da ke cikin ta kwatanci in ka bayar ba zan tsiratar da kai daga wuta ba ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim Allah ce lil ladzina stajabu li rabbihim husna wadanda Allah ya kira su suka amsa to suna da kikkiawa ita ce aljanna wal ladzina lam yastajibu lahu wanda ku sun ji kiran Allah ku zo ku musulunta ku zo ku ba Allah suka ki لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما لم تدوا به أولئك لهم سوء الحساب da suna da abin duniyan nan da kwatankwacin sa da sun fanshi kansu Allah ya ce to ba za su fansa ba tsinuwa ko azaba ko mummunan sakamako ya tabbata a gare su wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad sannan jahannama za su shiga tur da wannan shimfiɗa ka shiga jahannama sannan Allah ta'ala ya ce wa lahum yunsarun sannan ba za a taimake su ba wanda zai taimake ka shine wanda zai zo ko ya ce shiga bayana ko shiga ajihuna ko shiga rigata ko shiga karkashin nan ko biyo bayana ko bari in je in magana ko bari in shige ma gaba Allah ce wala hum yunsaru fama lahu min quwwatin wala nasir kai akan kanka ba ka da karfin da zaka iya faɗa sannan ba wanda ya isa ya taimake ka Isa Allah ce malakum la tanasarun me yasa ba za ku taimaka bal humul yawma mustaslimun Allah ya ce kowa yayi suranda ba wanda ya isa ya canza abin Allah malakum min nasirin babu mai taimakon su sai Allah ta'ala ya ce wala yuqbalu min ha shafa'atun anan an yi qira'a guda uku akwai wala tuqbalu min ha shafa'atun wala tuqbalu min ha shafa'atun akwai kuma wala yuqbalu minha shafa'atun akwai wala yaqbalu minha shafa'atan wala yaqbalu minha shafa'atan kenan wasmul jalala shine damir mahzuf taqdiruhu huwa la yaqbalu minha huwa Allah ash-shafa'atan sai zo fa'ulun bihi wala yuqbalu yuqbalu ya zo bani lil majhul thumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره لتجرده من النواسب والجوازم فاذا شفاعه يا اذا نائب فاعل مرفوع بالضمه منها جار ومجرور متعلق به بذا اكرب ceto daga duk wanda ya mutu kafiri ba la fihi wala minhu shece minha da kuma fiha wala yuqbalu minha ita ba za ta wa wani alfarma ba wala yuqbalu fiha kuma wani ba zai zo ya nemi ai mata alfarma ayi ba kamar ka ce shafa'atu fihi ko shafa'a fi minhu ya, ya nema masa ceto kai ka nema ma wani ceto shine minha wani kuma ya zo ya nema maka shine fihi waka ba za a karɓo la fihi wala minhu shi ba za a wa wani alfarma ya ba shi dama ya wuce ba shi kuma ba zai wani alfarma ya wuce ba to wanda bai wuce ba ya zai ma wani alfarma ya wuce shi yasa aka wadatu da minha ba ma kawo domin kai da baka isa ma a yi maka alfarma ba to ina ka isa ka yi wa wani alfarma saboda haka wannan shine karshen tabewa to duk da haka ayoyin alqur'ani muna iya kasa su uku dangane ga magana ceto amma sai mun kawo gurare da suka tabbata za a yi ceto guda goma sha takwas na farko ceton da za a yi a lahira wannan ceto ya tabbata za a yi ceto hawa hawa hawa hawa daki daki daki daki in dai ka mutu musulmi da imani to lalle za ka zama cikin ko dai wanda za a ceta ko waɗanda za su yi ceto to ga na farko babban ceton lahira shine a shafa'atul kubra wanda Allah ya bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da yace asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda kuma akwai hadisai tili da suka nuna idan kowa ya tashi bayan mutuwa Allah ya yi fushi bai saurari kowa ba ko bai taɓa yin irin wannan fushin ba kuma ba zai kuma yin fushi irin wannan ba kowa yana tsaye an rasa me za a yi sai jama'a su ce mu tafi wajen babanmu annabi adam ai shine babanmu gaba ɗaya a je a nemi ceto da alfarma ya je ya mana wannan don sai ya adam kai ne babanmu kai ne farko halitta a mutane kai ne aka sa mala'iku su kai ma sujjada kai ne kaza su ta faɗa darajojin annabi adam don haka ka je ka shige mana gaba ka nema mana alfarma wannan tsayuwa ta mana yawa annabi adam zai ce ni da aka hana ni cin bishiya kuma na je na ci saboda haka ni ma ba zan iya zuwa ba abinda za ku tafi wajen annabi nuhu shine annabin farko da Allah ya aiko zuwa ga kangararrun mutane a ban ƙasa haka sai ai gayya a je a samu nuhu alaihi salam ya nuhu kai ne annabin Allah subhanahu wataala Allah ya kama sunansa cikin alqur'ani sau 43 adam sau 25 su ce kai ne farkon manzannin Allah a ban ƙasa ka ji halin da muke ciki ka nema mana alfarma ka nema mana ceto annabi nuhu alaihi salam zai ce na yi wa al'umma ta mummunan addu'a sun halaka na ce rabbi la tazar alal ardi min alkafiri na dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara don haka ta kaina nake ku tafi wajen annabi Ibrahim shi ne Khalilullah, daga sai gayyata kwana sai a tafi wajen annabi Ibrahim, aje ya Ibrahim kai ne kaza kai ne kaza ce din naji, naji, kun san yau Allah ya fushi, bai taɓa yin fushi irinsa ba, ba zai sake yin kuma fushi irinsa ba, ni ma na abin nan can da ya ce in nisa ƙim. ya ce bai da lafiya ya ce kaza ce yanzu abin da za a yi ku tafi wajen Musa annan Musa shine kalimullah ku tafi gurin sa in an zo wajen annan Musa annabi Ibrahim Allah ya kama sunansa so 69 a cikin alkur'ani sai zo wajen Musa wanda Allah ya kama sunansa sau 136 ya Musa wa kallama Allah Musa ta kalima ai ta faɗa sai Musa ya ce ni ma ba zan iya ba ni da na kashe mutum fawakazahu Musa faqada alai annan Musa da ya masa wani irin naushi yo ba sai gagawa a gabansa ba so da haka yace ni ma ba a ce in kashe ta ba na kashe dan haka ku tafi wajen Annabi Isa alaihi salatu wassalam da haka sai gayya tafi wajen Annabi Isa wanda Allah ya kama sunansa Isa sau 25 Ibn Maryam sau 23 Almasihu sau 11 in aka je a ruwaya wata ya nuna shi ba zai ce komai ba ba zai ce ni na yi kaza ko sai ce kai ku ɓata lokaci ku tafi wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai a gayyata rankaya a tafi wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai ne ba wanda Allah ce liya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara to da ka shige mana gaba sai annabi ya tashi sai ya tafi jikin al'arshi yana tafiya ya ce yaban da zan wa Allah da kirarin da zan masa a lokacin za a kimsa min wani a zuciyata ina zuwa sai na faɗi ne sujjada zuwa lokacin da Allah ga dama sai ce irfa'ara a saka dago kanka wasal tu'ta tambayi me kake so a baka washfa tushaffa nemi ceto ayi maka sai ce ummati ummati sai Allah ya ce na baka mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab idan yayi godiya yayi godiya yayi godiya to a wata ruwayan sai a ce kuma an ninka su sun koma dubu saba'in sau dubu saba'in ya koma biliyan hudu da miliyan tara waɗannan su ne ‘yan bigayar hisabi sha Allah muna da kujera a ciki a wannan gari a ce ba kai ai Allah ka sa muna ciki kisa wani sahabi da ya ji ana lissafa ya ce roƙa min Allah ya sa na a ciki ukasha annabi ya ce to kana ciki wani ma ce ni ma ya ce a ukasha ya riga ka malamai suka ce hikimar ka a rabe kujera a wannan zamanin su suna da kujerar sahabbai ne radiyallahu anhu kuma su karɓe waɗancan kujeru mu da zamu zo a baya a cikin wannan zamani mai rikici ibadan ma da kyar ake yi ba mu wace kujera za mu hau saboda haka aka ce ya isa haka a ban mana mu insha Allah ta mu ci saboda haka wannan shine annabi ya ce wa itu shafa'ata cikin darajojin da Allah ya keɓance annabi da su yace an halatta mun ganima waju ila liyal ardu masjidan wa tahura wa utitu shafa'a a hadisin bukhari da muslim an bani ceto haka wannan shine babban ceto sannan sai kuma ceto wajen shiga aljanna da aka ce ku tafi aljannar ita aljanna fa ba falayi ake wani a bayan wani ba duk wannan biliyan hudu da miliyan tara rike hannu za su a jere haka fadin kofar ta isa mutum biliyan hudu da miliyan tara su jeru a saka kafa lokaci guda gaba daya a to kai yanzu in aka ce abu layi wani a bayan wani kafin a zo kanka ai daɗin aljannan ma ya kusa annabi ya ce lokaci guda za a shiga ba wani a bayan wani ba ne a jere ake haka faɗin ƙofa aljanna ai tafi ƙarfin wani ya fi bayan wani to an je ƙofan ma ba za ta buɗu ba sai annabi ya zo ya ƙwanƙwasa za a buɗe wannan ma ceto ne na shiga aljannar sai ce ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu khazinu man anta fa yaqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirt Allah aftaha li ahadin qablak ko gairak yace zan je kofa aljanna in kwankwasa dan a rufe take sai mai tsaron aljanna yace waye sai ce Muhammadu ne sai ce dama sunanka aka baya a bakin gate an ce ka a buɗe kowa sai kai tukunna to da sai a buɗe sai annabi ya al'ummarsa a shiga ko a dama da ungosu kakace to in an shiga unguwar kuma ya zan gane unguwarmu ya zan gane lambar gidana duk kai hakuri shiga shine muhimmi wannan da an gama lissafin unguwarka da gidanka da lambarka da komai a rubuce yake saboda haka wannan ma ceto ne Allah ya sa muna ciki sana akwai ceton daga darajar mutum a cikin aljanna wani ya shiga aljanna da shi da matarsa amma matar ta fi shi ibada ta fi shi kokari ta fi shi tsayawa da haka sai zama gidanta yana hawa na can sama shi ko mijinta yana can ƙasa ta ya za a yi sai an nema masa alfarma domin an ce shi ya safko kaga in an ce kai ita ta safko kaga an rage mata daraja shi kuma an ce ya hau kaga an ƙara masa daraja to ne kamata a yi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء kulli mri'in bima kasaba rahim sai musu wannan alfarma a ce to shikenan ka ci albarkacin matarka hau ka tarar da ita haka nan wani shi yake sama da shi da mata amma ƴaƴansa suna ƙasa sai a ce ƴaƴan kun ci albarkacin babanku ku hau sama ku je ku tarar da shi ku haɗa unguwa ɗaya saboda aiki ya bambanta da wuya aiki ya zo daidai a ce darajar ku daidai saboda haka to sai aiwa wanda yake ƙasa alfarma saboda alaƙarsu da na sama sai su tarar da juna to wannan ita ma ceto ne shi sa ka tambaya annabi ya yake cewa man as'adun nasu bi shafa'atika ya rasulullah abu hurairah yace wai wane ne ya fi samun arziki da shiga cetonka ranar alkiyama sai ce banzaci dama na ɗauka kai za ka yi min wannan tambayar saboda kwaɗayinka akan hadisi sai ce as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw khalisan min nafsihi wanda ya ce la ilaha illallah aka samu ikhlasi da gaske ya faɗa a zuciyarsa ko a cikin ransa sai ta amfane shi ranar alkiyama sannan akwai ceto na fito da masu saɓo daga cikin wuta waɗanda su suna da tauhidi amma sun yi taɓargaza sun yi laifuffuka manya amma kuma ga tauhidi irin waɗannan kuma sannan munanan su sun rinjaya an yi wuta da su to ana can ana ta babbaka su a cikin wuta ko ina sai ya ƙone ya zama kamar gawayi banda guraren alwala kun ga amfanin alwala duk fuskar mutum za a ganta fariƙal hannayen da yake wankewa da ƙafa amma duk inda ba nan ba ya ƙone ƙurmus ya zama kamar gawayi to sai Allah ya wa annabi alfarma a fito da su dama kowa an shiga an leƙa wutar za a ga alamarsa alama shine alwala da sallah tun ya ci albarkacin alwala da in baka alwala baka sallah ka cuci kanka to sai a fito da su sun yi bakin irin sai iya wannan shatin wajen alwalar akwai wani kogi ana kiransa ma'ul haya'i ko ma'ul hayati sai a ce ku je ku tsinduma a ciki ku yi wanka duk wanda ya tsinduma sai ya dawo kar ya dawo tas ya kawo fes ya kyalli ya kyau sai a ce ba za ta fi aljanna ga gidanka can mataka tana jiranka da ka wannan ma ceto ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in niktaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah na ɓoye addu'ata ta zama ceto ga al'ummata ranar alƙiyama. Akwai kuma shafa'a ga masu kaba'ira, su suna da kaba'irin amma ba a riga an kai su wuta ba, ciko suke nema. Shi sa annabi sallallahu alaihi shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati. Ceto na zai hada da masu kaba'ira, wani bai ma shiga wutar ba, yana nan fili dai aikin sa dai bai dan kai ba. Sai a ce to shikenan kai ma shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. sannan akwai ceton da annabawa za su yi su ma ga al'ummansu akwai ceton da mala'iku za su yi akwai ceton da muminai za su yi akwai ceton da shuhada'u za su yi duk wanda ya shahada fi sabilillah za a ba shi mutum saba'in daga cikin wato iyalan gidansa ya shigar da su aljanna sannan kowa ana aura masa matan aljanna biyu amma shi saba'in da biyu za a aura masa sannan sai ceton alkur'ani to alaramomi to gangaran gangaran kun fi gwani wane gwani ciki falshakku a karanta qur'ani da iliminsa a fahimci qur'ani a aiki da qur'ani a san ma'anar qur'ani a bi alqur'ani sau da kafa domin alkiyama qur'ani zai zo ya ce a ware masa alaramominsa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi إن القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه ساقه إلى النار ذاك ما قرآني كريك قرآني دا كو كبي كرنت وقرآني ku yi ƙoƙari ku san ƙur'anin nan da kuka haddace fa abu ne mai daraja darajar ƙur'ani fa babbar daraja ce na biyu ku yi ƙoƙari ku karanta ƙur'anin nan akan ƙa'ida sannan ku yi ƙoƙari ku san fassara da ma'anar ƙur'anin nan sannan ku saka ƙur'anin nan a cikin rayuwarku sannan ku yi kira zuwa ga abin da zai darajta alƙur'ani ku bi ƙa'idodinsa to za ku zama kujerarku daban ranar alƙiyama domin in an tashi ma ceton da za a wa alarammomi da gangaren gangaren na ƙur'ani cikin mala'iku za a sa musu kujera a ce ku ku tashi daga cikin mutane kun zama mala'iku ku je ku zauna tare da su. Su ce, Almahir bil Qur'an, ma'aman, ma'as safaratil kiramil ba, suwaye safaratil kiramil barara, mala'iku, ma'as safaratil kiramil barara, amma wanda zai ƙara'ul Qur'ana wa ya ta ta'ata ofihi wa huwa alaihi shaf da ku a jirani. Waɗannan shi ma ceto ne, sannan akwai ceton da za a yi wanda shi kuma ba fitar da mutum za a yi daga wuta ba. mutumin kirki ana samu a cikin waɗanda ba musulmi ba mutumin kirki kaga kamar ma musulmi saboda kyautarsa da alherinsa da amanarsa da gaskiyarsa da cika alkawarinsa da kirkinsa da ayyukan tausayi kuma za ka ga cewa waɗanda ba musulmi ba suna zuwa har ƙasashenmu su yi mana aiki a ido su zo har ƙasashenmu su yi mana aiki a haƙori su zo har ƙasashenmu su ɗinke mana tsagaggen baki su zo har ƙasashenmu su yaƙi da folio su zo har ƙasashenmu su yaƙi da cututtuka da su wane ne ake kiransu cututtuka nan da ake sha a ruwa kurkunu da sauransu shan inna duk su yaƙi da waɗannan amma ba musulmi ba ne kuma suna ba da kuɗinsu a je a taimaka wa talakawa da marasa ƙarfi to waɗannan abin da zai hana su shiga aljanna ɗaya ne da ba su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba domin akwai wani mutumin kirki ana kiransa abdullahi bin jud'an sai da aisha ta yi mamakin kirkin mutumin nan ga kyauta ga alheri ga san jama'a sai ta ce wannan zai amfane shi na na alkiyama shiga aljanna annabi ya ce a'a ai bai taba cewa rabbi gifirli khati'ati yawmiddin ba amma zai samu saukin azaba a cikin wuta ba kamar kafirin da ya rika kafirci ul kafiruna haqqa kuma yake kira zuwa ga kafirci ba wannan zai samu sassauci akwai waɗannan da yawa akwai Abu Talib ya so manzon Allah ya girma manzon Allah ya kaunaci manzon Allah ya yi kishin manzon Allah ya kare manzon Allah amma bai yi imani da abin da aka aiko manzo Allah da shi ba saboda haka zai samu sauki manzo Allah aka ce wai ka zai hada da Abu Talib yace kwarai ai da ba dan ni ba da ƙasan wuta za a saka shi inda ake saka manyan kafirai amma za a fito da shi sama duk jikinsa ba inda wuta take tabawa sai karkashin kafarsa amma da yake wuta bala'i ce karkashin kafar kamar takalmin sai ta kai kwakwalwarsa ya ji zafinta ce da ba danni ba ciki za a danna shi dilmiya shi za a sai ya je ƙasa to akwai waɗanda za a yi musu wannan saukin a sassauta musu saboda sun yi aikin kirki amma abin da ya rage musu ba imani shi kuma Allah ba yadda zai shigar da kai aljanna baka da imani duk kirkin ka don mafi girman kirki ka so Allah ka girmama shi saboda haka wannan akwai shi sannan akwai ceton ƴaƴa ga iyayensu ƙananan yara da suke mutuwa wata rana nana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ƴaƴansa guda uku suka rasu kanana ya bawa Allah bai tsaya yana wani lissafi to ko ba a so na ne ko ya fara wasu muksurutai ba ya bawa Allah yi imani Allah ne ya bani Allah ne ya karba to waɗannan yara suna nan suna jiran ka an tattara su a makarantar Annabi Ibrahim kafala Annabi Ibrahim ranar kiyama za a ce kowa tafi wajen babansa wanda babansa dan aljanna ne dama sai kama ni su tafi aljanna to wasu iyayen sun yi sabo kuma ba su da hasana mai rinjaye sai a ce su tafi wuta sai yayan su zo su runguma iyayensu sai Allah ya ce yayan ku ku tafi aljanna mana tuna ba ku yi sabo ba sai ce Allah iyayen mu sai Allah ya ce to ku tafi da su aljanna za ka kai da baka yi aure ma ka haihu ma mun san matsalar da za a shiga ba saboda haka wannan shi ma ceto ne sannan akwai ceto da ake a duniya ta sallar janaza dukkan lokacin da musulmi ya mutu aka samu mutum arba'in musulmi masu tauhidi sun je sun masa sallah Allah zai ba su ceton sa ranar alkiyama yace ma min rajulin muslim ya mutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fihi duk sanda mutum ya mutu aka samu mutum arba'in sun je kan gawarsa sun yi addu'a Allahumma gafirhu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu ai duk ceto ne to Allah zai ba su ceton sai sha sha aljanna waɗannan su ne dangogin ceto iri iri iri iri da makamantansu da za a alkiyama sai ceto a duniya ceto a nan duniya akwai mai kyau akwai mara kyau man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا misali sai mutum ya zo ya ce maka ranka ya daɗe wallahi ana ɗaukan ma'aikata amma an ce sai ka san wani ina so da Allah ka ɗan rubuta min not ka taimake ni ai ba za ka cuci dan ka ɗauko takarda ka rubuta no ka ce je ka to irin wannan alfarma in Allah ya baka girma mutane suna makalewa da kai da Allah taimakani da Allah tura ni da Allah ai ta amfani da kai ana samun abin alheri to wannan duk alfarma ce da Allah ta'ala zai baka lada akai yasa annabi ce ishfa'u tu'jaru hadisin bukhari yace ku shige gaba ku yi wasu alfarma za a ba ku lada wani wani shi ba za a iya masa ba amma saboda ganin ka sai a yi masa don ka san zaka taimaki mutum neman aure za shi ba da wanda zai tsaya mar sai ka je ka tsaya mar wani ciko ne aiki za a ɗauka takardu ake bawa wani takarda ake so a rubuta na taskiya rubuta masa ka bashi cigewa za ka yi gaba ka kai shi a ganka a ɗauke shi saboda kai yi masa duk waɗannan ayyukan suna da lada ranar alkiyama shine hadisin ishfa'u tu'jaru sannan akwai hadisin barira ai wanda mijinta mugisu yana tsananin son ta habbanta yake a baya yana rusa kuka dan Allah ki so ni dan Allah ki ki bai da ni dan Allah ki taimaka min wayo Allah yana ta fasa kuka tace ita kuma ba ta so ba kya son sa tace ba na son sa sai tafi wajen annabi yace ya rasulullah shiga maganan nan nayi nayi da barira bayan an yanta ta ni ta ga ba yanta ni ba ta ki mu zauna aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa da abbas suka je gurinta barira mijinki ce ya rasulallah umarni kake bani in tashi in koma dan ta san in annabi ya baka umarni ko da kyau ko da dadi ko ba dadi dole ka bi don a cikin ne alherin duniya da lahira yake sai annabi ya ba umarni bane inna ma ana shafi'un na zo ne neman ceto da alfarma ta ce to ba za a yi ba bana so to da an bata dama ta ce da duniyan nan kaf da abin da ke cikin sa nasa ne in ya bani wallahi ba zan zauna da shi ba sai annabi ya kalli abbas ya ce abbas kai mamaki kuwa yadda Allah ya jarabci mugisu da san barira kuma ya jarabci barira da kin mugisu wallahi in Allah ya tashi maka azaba sai saka maka san wata yarinya kai tai mata hidima ka ki sayo babarka kaza ko daya kullun gidansu suna asuwaki da kaji duk kudin da ka samu na albashinka na aikinka na gona na noma na kiwo na albashi kai ta kaiwa gidansu amma a banza a ci kajin kuma a tsine ma wata ran ta fito ma aka yi rashin sa'a ta kwada ma mari sai a ce ai yarinya ce ba komai za ta yi hankali shi yasa ake wa min ash-shiqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayra aw an turida al-khayra lil insani wa huwa yuridu dayra Imam Shafi'i yace da soyayya ma sai Allah ya maka azaba ya ake azaba da soyayya a sa maka san wanda baya son ka kai ta wahala banza in ta ganka kamar ta ga kashi sai ko in ka ganta kamar ka ga almiski ka gaya mata kalma mai daɗi ta gaya maka mummuna eh kuma ka ce duk ba yace yace malam gaskiya ne to ash-shafa'atu sayyi'a ash-shafa'atu sayyi'a shine na ƙarshe baya halatta dan kana babba wani ya je ya taɓargaza ya keta shari'a ko ya keta doka ko ya sata ko ya rashin mutunci ya zo ka taimaka masa wannan ceton ba a yi alfarma an hana ta akwai ta mata makhzumiya a hadisin bukhari ta je ta ari kayan mutane ta cinye ta sata aka kamo ta da kayan sata ga ta kyakkyawa amma kuma mai mummunan hali sai danginta suka ga in aka yanke mata hannu za a dinga zagin su cewa yarsu ta yi sata barauniya ce wataƙila ma a ce dangin barayi ne sai suka ce to yanzu ya za a yi aka ce a tafi wajen Usama Usama ai annabi yana son Usama yana kirmama Usama yana kaza Usama to haka aka bi ta kan gidan Usama Usama shi kuma yazo ya samu annabi ya ce wannan matar da ta yi sata shine aka biyo ta kaina ko za ta dan samu sassauci ran annabi ya baci yace a tashfa'u ala haddin min hududillah iyakar Allah zaka shiga yace a dora munbari yace wanda suka gabace ku Allah yana halakar da su ne saboda idan babban mutum ya keta doka sai a kyale shi idan kuma da ƙarfi ya keta doka sai a kama shi a yi hukunci to duk ƙasar da kaga doka ba ta hukunta manya sai ƙanana da marasa ƙarfi da talakawa su suka cika kurkuku manya-manyan ɓarayi suna nan suna yawo amma ɓarawon kaza da akuya yana kurkuku ɓarayin biliyoyin kuɗi kuma ana masa tafi ana masa jiniya kuma ɓarawo ne to in ka ga ƙasa irin wannan to ana cikin musifa sai doka ta zama bai ɗaya akan kowa ba malanta ba karatu ba ilimi kowa ya taɓa doka a hukunta shi to shine doka za ta yi daraja amma in ya zama kai wani yana taka doka ya tsaya a kanta to akwai matsala babba haka wannan shine ash-shafa'atu as-sayyi'a wanda Allah subhanahu wata'ala ya rushe ta kuma ya hana amfani da ita to nan za mu tsaya akwai sanarwa tambayoyi malam ina da ciki sai wani farin ruwa ya fito mini yaya matsayin azumi na farin ruwa baya karya azumi kuma gashi kina da ciki don haka azuminki yana nan malam mun yi musu da wani sai na ce in insha Allah kulab dinmu in an sha kulab dinmu na zama arne to gashi an sha kulab din namu yaya matsayina tunda ba daina sallah da azumi ne ba ai kuskure kai sai kai istighfari kakka sake faɗar haka malam wani irin aiki ne yake sa abin ne mutum sai kaga ƙasa bata ci jikinsa ba don na ga wani tsohon kabari ne da ya buɗe amma gawar bata lalace ba to wannan ɗayan biyu ne in ma dai wani bawan Allah ne wani wali ne daga cikin waliyan Allah wani salihi ne daga cikin salihan Allah ko ba sharadi bane dan kana salihi kasa dan ka abun da wani kasa ta cinye ku ce ba salihi bane to ana samun wani Allah ya masa wannan baiwar gashi kasar bata cinye shi ba kuma sannan wato gashi yana nan yadda yake an samu sahabbai da yawa da irin wannan karamomin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake da tabbas kasa ba za ta ci jikin su ba sune annabawa amma sauran mutane ana iya samun wani kasa ta ci shi wani kuma kasa ba ta ci jikinsa ba kuma Allah shi ya san me yake nufi da haka akan wannan mutumin me yiwa ma ba mutumin kirki bane Allah ya sa wa kasar ta ci shi ne dan kai ya samu sauki a cinye shi a ci gaba da masa azaba da namansa me yiwa kuma wani salihi ne ya sa kasar bata ci shi ba wannan duk auyayyen abu ne tsakanin gawar da Allah tunda ba mu zamani da ita ba ba za mu iya bada wata shaida akan ta ba malam nayi ni yau yau yawuna zaki zaki ya matsayin azumi na a ka more in dai ba wani abu ka ci ba kawai ka ji yawunka zaki zaki kaga ai wata ni'ima ce kuma malam wani ne ya sake ni malam wani ne kuma ya sake to wani ya sake ki yau wato ai wani kace kai malam wani ne ya sake ni yau shekara uku kenan da ya gani sai ya ce tukunnama ai baki san ni bane malam ina mafita ya sake ni ne koya ya sake ta to wai mijinta ne ya sake ta shekara uku bata samu miji ba in sun haɗu sai ya kwafa ya ce sannu ma ki zo ki samu Dr. Muhammad Lawan za a samu miki miji insha Allah sharadin da ya zama kina da kirki kina da tauhidi da sunna ga an samu ɗaya ma ga su ‘yan takara akwai wata da ta aiko tambaya ɗazu a lacca da muka fce cewa mijin akwai samari guda biyu da suke santa kuma dukkansu suna da kirki amma ta rasa tantance guda ɗaya to na ce su zo ni zan tantance mata ina fatan sun zo a sai su ga ciyaman ya so sai mu tantance zuwa da safe a sannan alhamdulillah akwai akwai wani abin alheri da ya sami kwamitinmu na da'awa akwai wani bawan Allah da na yi masa magana akan ya sai mana mota to alhamdulillah gashi na an siyo mota ta miliyan biyar da dubu ɗari biyar a cikinta ma muka zo to na yi da shi ɗazuna ta masa waya akan a faɗi sunansa ya ce a'a abin da yake so a yi masa addu'a a je a ci gaba da aikin musulunci to muna yi masa addu'a yadda motocin mu mafiya da muke aikin da'awa da su duk sun lalace saboda aiki ne sai kaga mota ɗaya ana mata layi da an dawo daga wani aikin wasu kuma suna jira su tafi wani aikin da an da daga wani aiki wasu suna jira su tafi wani aiki ga motoci wani han mota ma a gidansa ta kai goma amma ba mu zai ba mu hau ba abinda za a yi aikin yada musulunci da masu musulunta da zirga-zirgar marayu da tafiya da ake hakkudu a ji a isar da saƙon musulunci amma sai kaga ana ta fama da mutane su bawa musulunci mota kwaya ɗaya tak sai kaga abu ya gagara to akwai waɗanda suka yi mana bajinta ba za mu manta da su ba sun ba mu motoci tun tsawon lokaci amma kuma saboda aikin musulunci akwai motar da yanzu haka ta fi shekara goma sha ana wannan aiki na musulunci da ita saboda haka ta magaji an yi gyaran an yi gyaran an yi gyaran sai an tafi da'awa sai ta tsaya ba a isa ba ba a dawo ba sannan wani ma ya sake ba mu mota ita ma ta yi iya aikin da za ta iya amma saboda yawan aiki ita ma ta gaza wani ma ya sake ba mu mota ita ma saboda yawan aiki ita ma ta gaji wani ma ya sake ba mu mota ita ma motar saboda aiki ya yi yawa ita ma ta ta gaji wani ma ya ba mu mota dukkan waɗanda suka ba mu motocin nan fa ba mu manta ba in muka tashi addu'a muna saka su domin ba mu suka ba ba mu mu hau mu ba muna da mamu motocin da muke hawa an bayan ne a yi aikin musulunci a tafi a yaɗa da'awa a yaɗa addinin musulunci so da haka muna buƙatar ƙarin mota irin wannan ko sama da wannan wannan mota wajen miliyan takwas ake sai da ita da wani abu su ma waɗanda za a siya a gurin nasu saboda ganin aikin da za a yi da ita suka yi rage saboda haka ga ta nan a bakin nan a cikin ta ma muka zo wajen tafsiri saboda haka wannan bawan Allah mun san zai ji mu kuma amma ba dan gombe bane na'am menene daga daga Kano aka tawo da motar saboda haka muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Waɗanda suka ba mu motocin a baya ma har suka yi aiki su ma muna roƙon Allah ya saka musu da alheri. Amma fa aikin nan namu na musulunci sai fa an tashi an ba da gudunmuwa. Mai ilimi ya ba da gudunmuwar ilimi. ‘Yan hizba gashi nan, kullum a tsaye suke matasan nan suna ba da gudunmuwarsu. Ga masu ɗauka da kyamarar nan kullum suna nan suna ba da gudunmuwarsu. ga shugabannin kwamitin nan ba wanda aka yanka albashi ake bashi a wata sun ba da lokacinsu albashinsu ma suke ɗaukowa su zo su bayar duk dan musulunci yayi daraja musulunci yayi nasara ga, ga mutane daban-daban kowa yana ba da gudunmuwarsa abinda ba mu da shi mu ba mu da kuɗi amma za mu ta bayani za mu ja muka ayoyin da suke magana akan in ka bayar za ka shiga aljanna hadisai kam na nan tili da ayoyi to amma mun kuma ba mu da kuɗin to wani kuma kudin Allah ya bashi shi kuma ba aya ba hadisin to kaga shi abin da zai shi kuma in ya ji sai ce to ga tawa gudunmuwar saboda haka muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya musanya masa jannatul firdausi yadda ya faranta mana ya ba mu kayan da zamu yi musulunci aiki shi ma Allah ya faranta masa da shi da matarsa da wata hajiya ma da suka shiga ciki suka karfafa masa gwiwa duk Allah ya sa jannatul firdausi makomasu Allah kuma ya buɗe ƙofa yanzu mu ji gobe ma mu ji wata mota ji mu ma har Ramadana ya wuce ana aiko mana da sababbin motoci dan ba isa za su yi ba amma za a dade kuma mota in ta zama kaɗan shine take saurin mutuwa yi saboda za ka ga department da yawa amma kuma mota ɗaya ake ta aiki da ita saboda haka abin da ke jawo wato wannan kenan don haka muna fata eh akwai Hilux eh muna buƙatar helix in kana da wanda zai ka helix sai masa magana saboda akwai guraren duwatsu da ba sa hawuwa sai da irin wannan helix din muna fata Allah ya amsa Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana
makarantar da awa ta gani ne da yin kure kusa da gidan marayu suna sanar da al'umma cewa suna sai da kwanci shiga makarantar da na wasu mita da bayan nan ana kuɗi ne da ayi biyar a harafin makarantar ko kuma a ofishin da awa da ke yamma da shirya islamu su haka kuma ƙungiyar fss yadda area council sun shirya kan a makarantar goma na hadasa ƙwararri yadda tara a watan Septemba zuwa ƙarshen watan Septemba shi ma kudin registration naira ɗari biyar ne za a zama sai kuma dagacin kagarwar da girma dagacin kagarwar yana gaigatar al'ummar musulmi da wani girma na lafiya akwai gagarumar lacca a masallacin juma'a na kowar gidan da ke kagarwa akwai mawuri shi ne amfanin handset wato amfanin waya da kuma ilori wanda shi ne mawuri mai gabatarwa shi ne a shek abin ibrahim da ba Allah ya yi lokaci kuma mai gobe ne insha Allah da alayhi sai gobe wannan ajiye shi
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا كل دونه.